shafi na 217 217 217 ya sana buriya إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموئزة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والتائب بنظرة تأتي لنا بزفر walaƙar hakika wallahi ubangiji ya faɗa rantsuwa wannan abu ne mai girma ko dattijo maganarsa ko bai rantsuwa ba ma magana ce mai bare dattijo ya rantsuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk maganarsa gaskiya ne bare manzo Allah ya rantsuwa sallallahu alaihi wasallam mun ga shehu da dan shehu alhaji radiyallahu anhu idan ya zo bayani inda shehu ya rantsuwa kawai ya kama kuka kawai sai ya kama kuka wani da ganin abin mamaki ce shehu abin da ya faɗa duk gaskiya ne saboda mai gaskiya ne mai amana ne to bari kuma shehu ya faɗa rantsuwa ya yi kaza to daga nan za ka gane maganar ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya rantsuwa wala kada hakika wallahi in ji ubangiji tabaraka wa ta'ala wala kada hakika wallahi anzalna ilaykum ayatun mubayyanatin na saukar zuwa gare ku ko halitta ayoyi masu bayani ayoyi masu bayani gare ku ga duk abin da kuke bukata yin bayani a kansa na daga iyakoki haddoji na daga hukunce-hukunce na daga ladabai da shauran duk abin da muke bukata bayani a gare shi to Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya yi rantsuwa kuma ya sauka mana kuma gaskiya ne shine wannan qur'anin amma mu mun iya fahimta to nan kuma abin yake mun iya duk da warware ne ga Allah wajen Allah tabaraka wa ta'ala to amma mu kuma wajen mu fahimtar mu sai a hankula fahimtar mu iya karfin mu iyayen da Allah ɗin ya fahimtar da mu, saboda kuma nan gaba kaɗan zai faɗa mana cewa shi yake shiryar da wanda ya ga dama ya fahimci misalinsa. To kuma tun da haka ne kuma yanzu ga maganar ƙarara ga gobe ɗin ɓarra to kuma in daga Allah adalcinsa bai shiryar da mutum ba ya gane ta to kuma ba zai gane ta ba. Ba zai gane ta ba. To, kuma yana daga hikimar Allah ya kuma gaya mana a cikin ƙurana akwai abin da a warawara yake yana so mu gane shi har ba za mu iya gane shi ba sai mun yi zikiri da yawa sai mun yi zikiri zikiri da yawa eh kaza sannan za mu gane shi shi ma wannan za mu zo maganarsa to haka yanzu ga ana so ka gane gashi an ma warware amma Allah tun sai ka yi zikiri da yawa to nan tunda Allah tabaraka wa ta'ala ce sai ka yi zikiri to kuma fa wallahi sai ka yi zikirin kuma da yawa a wajen Allah sai dai da rahama Allah sai ya gaya mana yanda in mun yi in mun yi zikirin a tsaye mun yi a zaune mun yi a kwance to mun yi da yawa mun yi a kwance mun yi da yawa har kuma bayansa na gari suka ce in ka karɓi mai izini da komai to ko guda ɗaya kai kayi da yawa to dinga baki yanzu saboda akwai mutum da in yace la ilaha illallah guda ɗaya kai sai kayi dubu kafin ka kamo ta akwai mutum da in ya ba da naira ɗaya kai sai ka ba da dubu kafin ka kamo ta akwai kaza to waɗannan bayanai kenan to wani zubin kuma wannan kuma yana da haɗari wani zubin ga maganar a sarari take kuma Allah yana son bayinsa su fahimce ta to wani zubin shi malamin da ya zauna zai gaya wa bayin su fahimta ila bai fahimce ta ba rikici na ɗaya kenan wanda bai fahimci abu ba zai iya fahimtar da shi ba kila ya fahimce ta garin wani san iyawan kuma ya je ya lalata ta ya zama bayi ba su fahimce ta ba kila kuma tausayin bayin ko dai son ya koye maganar ko ma dai me dai a zuciyar mutum da baki ɗaya ya so ya lalata maganar ko ya rufe ta ko ya karkata ta wani waje ya zamanto ga inda Allah tabaraka wa ta'ala yake son a fahimta ya zama kuma bawa bai fahimta ba yanzu haƙƙi yana kan shi kuma malamin duk da baki ɗaya Allah shi ya san niyyarsa inda kyakkyawan niyya ne ya yi kure inda kyakkyawan niyya ne ya kure to sai a ba shi lada ɗaya amma ya yi kure Allah kuma mai iko ne ya gafarta wa ‘yanda su kuma suka bi shi akan wannan kawai da kyakkyawan niyya ba da kyakkyawan in ku alhamdulillahi ya sani ya dace sai Allah ya bashi lada biyu sai Allah ya bashi lada biyu kuma ya amfanar da wanda aka sani to yanzu to maganganu ne da yawa saboda haka Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yace Qur'anin nan kowane mai fanni ya ga da shi ake kuma ya ɗau fanninsa a cikin ƙur'anin nan kowanne mai fanni ya ga da shi ake kuma ƙur'anin nan adali ne hatta fannin waƙa ƙur'ani ya ce shi ba waƙa ba ne kuma ba maganan mawaƙi ba ce annabin da ya zo da shi Allah bai sanar da shi waƙa ba ma kwata-kwata wa ma'allamnahu shi'ira dan me shi manzon Allah sal an ce ba ba alheri ga malamin da bai yi waka ba ba alheri ga malami bai yi waka ba ya nuna bai san aruji bai san ka'idoji ba bai san kaza kaza kaza amma shi kuma manzon Allah kwata kwata Allah bai san da shi waka ba dan Qur'ani da yawa akwai abubuwan da Allah ya bai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikan manzon Allah kenan yabo ne a wajensa saboda kiyaye Qur'ani da yayi waka sai a ce Qur'an nan waka ne da ya iya rubutu ya iya karatu sai a ce shi ya kera yanzu duk malamin ya kera littafi to sai ne mai abu mamaki a ciki ai ba wani abu malami ne kaza kaza amma a ga wanda ko sunansa ka rubuta sai ya ce ina ka rubuta ya goge sallallahu alaihi wa sallama ko sunansa ka rubuta masa amma ya zo da wannan qur'ani kuma tun daga shekara dubu da ɗari hudu da wajen arba'in da wani abu har zuwa yau har zuwa karnin nan na 20 tun daga 1900 har zuwa yanzu karni na 21 technology ne ya fi karfin hankali ilimi ne ya fi karfin hankali kaza amma kuma ba wanda ya ce ayan nan abin da ta faɗa a tashe ta ta nuna jahili ne ya kawo ko ko jahili ba a faɗa ka sai dai ma su gigice idan sun shiga ɗaki sun binciko wani ilimi malaman azahar ce musu ai qur'ani ya faɗi wannan tun ba ɗakin shiga ai bincike ɗin tun ba su wannan mudubi mai girmama abu tun ba kaza to mun go shehu ya ce to qur'anin nan kowane mai fanni zai ce fanninsa ne kuma gaskiya ne adadin littafi ne ya karantar da kowane ɗan fanni fanninsa duk da baki da hatta fannin waƙa akwai ayoyin da idan ka dube su ma'aunin waƙa ne arudun waƙa ne wa jifanin kan jawabi wa kudurin rafiyatin inna khatmal anbiya'i fa qarsa al anbiya'i haka za ka ga faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur alayhi salatu llahi thumma salamu haka ma'aunin su duk da baki da baharan nan kusan guda goma sha biyar duk akwai sa cikin qur'ani duk amma haduwa aka haduwa aka ko ko da yake littafi ne mai adalci kowa sai ya bashi nasa amma ba waka ba ce shehu ya ce amma qur'an nan duk ba wannan yake nufi ba ya sanar da mu ubangiji ya kai mu wajen Allah yake nufi ya sanar da mu Allah yake nufi amma kuma duk komai sarauta Allah ce komai halittar Allah ne komai baiwan Allah ne komai kuduran Allah ne komai hasken Allah ne tabaraka wa ta'ala amma dai wani ba zai zo ya ce duk inda kuka fahimta ko zancen ba nan ba ga inda yake a to zai faɗa da mu ce gaskiya kake yi naka ake nufi amma dai ubangiji ya sanar da mu kansa ya sanar da mu hazaransa ya kora mu wajensa abinda qur'ani yake nufi kenan ba ƙari ba rai sai dai kuma dole shari'a ta zo dole kaza kaza mu zo duk da farin nasa to wallahi in ji ubangiji tabaraka wa ta'ala na saukar zuwa gare ku ayoyi warawara masu bayani wanda sun muku bayanin komai kada idan aka bi nan ba wani abu mai rikici a ƙur'ani komai an warware mana amma kuma kamar yadda alif lamin kitabun umriki man ayatu summa fusilat wannan littafi ne da na kyautace ayoyinsa na rarrabe ta na warware ta ne komai amma mun iya fahimtar wani a wani sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kansa ubangiji ya ce da annabi Muhammad litubayyana lin-nas tubiyanu ne ba bayanu ba tibiyanu abu na cikin zuciya shine tibiyanu bayanu kuma magana da in ka faɗa kowa ya gane in ka faɗa kowa ya gane wannan sunanta bayani ko ba sai kowa yana shirin kai ma sharhin ta ba amma akwai tubiyanu kuma in dai ba dan abun ka ga ba a wallahi sai kai bayani me ma'anar sa kenan me ma'anar sa kenan to akwai muhkami muhkama ayoyi da ba sa bukata ma tun ka biya ne ka ya musa ba yake bukata sai wani ya yi ma sharhi kaza ka me a hannunka ya kai annabi Musa amma ar-rahmanu alal arshi istawa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jere ta akan al'arshi ko ya yi kamace la akan al'arshi ko ya kararraje akan al'arshi kamar ya ai wannan kam sai da sai mai shari'a ya shiga huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin shine farko karshe sarari koye ai wannan sai mai shari'a ya me ma'anar sa kenan sai mai shari'a ya shiga mana to litubayyana lin-nas ikon Allah shi ma mai shari'a wani zubin bayanin ya mana amma biyan ne shi ma shi kansa haka yarda zai iya bayanin wannan don ba shi da wani bayani sai wannan don ba shi da wani bayani sai wannan to sai dai kuma malamai a iya ƙarfinsu in abin ya kowa iya fanninsa kuma in na zahiri ne abin ya dace da zahiri shi bayaninsa in na tubiyanin ne na batini ne kuma a kai wa sufaye su kuma su bayanin sa in kaza kaza in duk an rasa yadda zai kuma kowa zai ɗau carbi kowa zai ɗau carbi shi ke na ta buga zikiri ai ta zikiri ai ta zikiri wanda Allah ya so ya hadillahu li nurihi man ya sha wanda Allah ya so Allah ka sa ma a ciki an barka annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya sanar da shi shi kenan shi kuma Allah ya taimake shi mai haihuwa ne shi kuma sai ya sanar da wani yana da izini in izini ya zo masa shi kuma sai ya sanar da wani sai ya sanar da wani gabaki da inda izini sai ya sanar da wani wancan din zai sani in ba izini babu duk gabaki da to haka ne yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana sai da Allah ya rantsuwa ya saukar mana ayoyi masu bayani duk abin da muke nema na hukunce-hukunce a cikin bare a cikin wannan sura suratul nuri za mu zo a cikin a cikinta wa masalan da labari ajiban mai ban mamaki wa huwa kabaru aisha ta shine labarin sai da aisha mata mai tsarki matar annabin ku guda sallallahu alaihi wasallama ba kafurai na can waje ba amma dai su ma wa'yansu su na bukai ne wa'yansu su kuma mumunan ne ɗari bisa ɗari hannatu mumina ce ɗari bisa ɗari misqahu mumin har ya je badar ma har ya je badar ma duk gaba gida da jijai irin wannan su yi mata wannan irin azabi to wannan ya isa abin mamaki in ji Allah ya isa abin mamaki kuma daga nan ya isa kuma kowa ya haƙuri dan dai ba wanda ya kai ta dan dai ba wanda ya kai sai da Aisha to ko me za a iya gaya ma kuma kowa akan ɓangarensa kowa akan sana'arsa kowa akan harkarsa wanda zai kama shi da sharri ya san yadda zai ma sharrin kuma ya tafi daidai da wannan sana'ar tasa kuma ya tafi daidai da inda ya sa gaba to wannan labari ne mai ban mamaki wa huwa qawlu Aisha shine labarin sai da Aisha min allazina kalau min qablikum yayi kama da labaran waɗanda suka shige kafin mu labarin nan na sai da Aisha yayi kama da labaran waɗanda suka shige sun yi kama ka kabar Yusufa kamar labarin annabi Yusufa annabi Yusufa mutumin kirki ne siddiqi ne annabi ne tun yana yaro ake ce masa siddiqi tun yana yaro ake ce masa ɗan ihsani inna naraka min al-muhsini haka abu hukum inna naraka min al-muhsini haka ako ina inna naraka amma bai hana su laika ta ce ya ne ta ba kuma ba yadda zai fitar da shi in ba Allah ba ba dan wannan mu'jiza ta wannan yaro da ya nuna ya yi hukunci kuma aka gani ba to labarin sai da aisha ya kama da wannan safarka ce duk da ba annabi ya bace amma siddiqiya ce daga cikin siddiqatun bintu siddiqa haka manzo Allah ya ce siddiqiya ce yar yar siddiqi to labarin ta yayi kama da labarin annabi Yusufa wa Maryama labarin ta yayi kama da Maryam duk da ba sa'an Maryam ba ce ita ma siddiqiya ce wa ummuhu siddiqatun kana ya kula ni Allah ya ce Maryam siddiqiya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da Aisha Siddiqa ya ce wa ma yantiqu anil hawa amma dai duk da haka shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ya ce ma maza sun cika da yawa da yawa da yawa akwai maza cikakku siddiqai manyan arifai na Allah amma mata wanda suka yi wannan cika guda hudu ne Maryam ɗan Imrana babu Annabi Isa Asiyatu bintu Muzahim matar Fir'auna khadijatu bintu kuwailidu ita mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai fatima bintu muhammad sai fatima ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace wa'annan matan su suka cika dan haka zamakhshari zamakhshari shi ne wa'annan matan ma annabawa ne kuma ahlus sunnati ne ba wai wani mu'tazili ne ko kaza ko a'a zamakhshari yake ni dai ban ga meye wannan cika da annabi yake so in dai ba annabawa bane annabawa ne shi a wajen sa wa'annan duka baki daya wa malamai suka ce a ba annaba ba ne saboda kuma wata aya ma'ana su ne ƙarshen siddiqiya shi ne ƙarshen siddiqiya shehu mushahu dana abul abbas radiyallahu anhu ardahu annabi an ita shi ta ko fatimatu zahra ma ta hau qurbaniyatu uzma ta hau kujerar babanta ma gabaki daya saboda sarkin da sai ji alal harazmi ya ce masa a shehu ka ce ba wanda zai hau qurbaniyatu uzma sai wanda da'iman a cikin tsarki yake daidai da kimtawar ido ba zai zama yana daga cikin ƙazanta ba ka shi ku tijani ce ba ga dan haka Allah yana ta haila bai sama ai ba ta haila kuma yanzu za ta haihu yanzu za ta Allah ta sallah an gama yanzu za ta haihu yanzu shi tijani ce ai dalili kenan duk ga baki da duk ga baki da kuma shi tijani ya kawo misalai to wannan yana cikin dalilin da ahlul bait bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su sai na abubakar mubaya ba ba wai dan ba sa san ko dan ya kwaje ko dan kaza wannan dishi ne ne saboda suna ganin ga annabi akan ƙasa da namiji ne ma annabin Allah ne wahayi ne zai sauka to mun gode Allah bayan manzon Allah ba wani annabi bayan manzon Allah ba wata ya muke da Qur'ani na har tashi kama bayan da za a ce an gane Qur'ani na sai aka yi da shi malamai yana zuwa bare kuma wani annabi ya zo ya kawo mana ne inna Allah wa inna ilaihi raji'un ya hankula a hankula a hankula yanzu ne zai kawo mana kuma yanzu wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muka karke da ita bare wato mun gode Allah manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama cika mako littafin sa ne cika mako mun gode Allah game da Allah tabaraka wa ta'ala ka taba kowa dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye mana wannan Qur'ani in wani ya yi tambaya don me Allah bai kiyaye sauran littattafai ba na annabawa amma ya kiyaye Qur'ani ya kiyaye Qur'ani kamar yadda ya faɗa saboda sauran littattafai na annabawa waɗansu littattafan sun dinga sauka bayan su ko an lalata attaura to injila ta sauka ko an lalata kaza amma yanzu wannan abin da yasa Allah ya zumunci kiyaye shi saboda ba wani wanda zai sauka bayansa to Allah ya kiyaye in ya lalace shikenan ba wani abu da zai zo ya gyara shi duka ba gida don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye shi kowa dai gashi nan ya bayani ya ki sanin sa iya harfin sa a ce tafsirin karanta amma gundarin Qur'anin yana nan kuma mun gode Allah mu kaɗai ne yau musulmi a kan ƙasa za mu iya ɗaga littafi mu ce wannan maganar Allah ce ɗari bisa ɗari ko magana annabi Muhammadin babu a shi ko magana annabi Muhammadin babu a shi da haka wai sa ta sunan sura ma suka goge sahabbai suka haɗa shi daga bismillah ba wani abu daga bayan dan dai ai bayani aka sa surar kaza ayoyinta kaza abin da aka shigar da shi ciki kenan amma ko harafin annabi Muhammad sallallahu alaihi ce wannan hadisi ne ko babu a ciki Qur'ani ne ɗari bisa ɗari ko ƴan uwanmu shi a da suke faɗar an yi wani abu a ciki ba su ce shi wannan wani abu a ciki ya ce ko an goge sunan sayin ali ko an goge sunan kaza kaza kaza alhamdulillah amma dai wannan din ɗari bisa ɗari na Allah to wannan din ma ya ishe ku ba sai an ƙaro wani abu ba wannan ɗin ba ya ce to mun gode Allah mu kaɗai ne musulmi kuma al'umma gabaki ɗaya ya dace ta riƙe shi ta alfahari da shi Ƙur'ani ne kaɗai maganar Allah tabaraka wa ta'ala akan ƙasa da ba magana kowa a ciki kuma turawan nan su suka fi mu sanin wannan sabida waɗansu daga cikinsu a gabansu aka yi akwai nasara na jirana fafaroman wannan waje ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da tawagarsa da ministocinsa da shugabanni da kaza kaza sun ga saukar waɗansu ayoyi sun ga yadda aka dinga tara shi gaskiya da gaskiya ce duk abin da ya sauko don manzo Allah ko da daddare ko da rana ko da kaza sai manzo Allah ya fito ya zauna ba zai tashi ya shiga gida ba sai an rubuta shi abin mamaki hatta suratul baqara suratul baqara ta aya wajen 280 da wani abu izu wajen biyar ba dan kadan gaba ɗaya ta farko wa annabi sallallahu alaihi wasallam in za ka so wanda ya fi karfin hadda wannan annabta ne gaba ɗaya ta farko wa annabi da annabi ya zo ya fito ya zauna sai da aka rubuce sannan ya koma gida suratul an'am sura mai wuyar karantawa sura mai wuyar tafsiri sura mai wuyar karatu irin suratul al'an gaba ɗaya ta sauka da mala'ika wajen dubu saba'in suka rakota suna zikiri haka aka suka rakota wajen manzon Allah lahum zajulu zikirin mutane su haɗa baki su dinga zikiri kaza aka aka rako suratul al'an manzon Allah sallallahu alaihi haka ya fito yace ga sura ta sauka mai ban maka sai da aka rubuce ta duk a gaba sannan sahabbai haka suka tara shi haka sai na abubakar ya sa aka rubuta shi a gaban kowa haka sai na umar ya sa aka sake rubuta shi da shaida da komai a gaban kowa ba wani abu da aka a cikin ɗaki na ƙur'anin nan kuma ba wani abu da aka ce ma sai yan kwamaki ne a cikin wani ɗaki da a gaban duk jama'a ake a gaban sahabbai ake haka aka hada haka aka zo waɗanda suka yi mawasali abu du'aila du'ail wanda sai na Ali ya sa ya man wasali saboda ya ga kuma inda ba su iya karanta shi ba ba wasali su so mabata shi da hajjajin da ya yi masa kuma ayoyi da kaza da wa'anda suka har Qur'an nan ya zo mana haka ba wani abu da aka yi a cikin ɗaki a koyi bari a ce ko an yi kaza ko an yi kaza to mun gode Allah littafin Allah kenan amma ba mu ce ba wa yansu littattafai ba akwai littattafai da yawa akwai waɗannan guda hudu da muka sani a taura injila da zabura da buna mu ɗin ‘yan uwan waɗannan ɗin sannan akwai waɗansu littattafan kuma wanda ba mu da labarinsu ma amma kuma duniya suna nan kuma ana magana da su majusawa dinnan suna da nasu littafi suna cewa shi ma saukake ne ga baki daya indiyawa dinnan suna da nasu littafi wanda ya fi shekara dubu hudu da waya suna cewa saukake ne to wannan din alhamdulillah ma ba wanda ma yake kula shi bale kaza amma ba rigima ba taba shi saboda dai kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan an ce mutum annabi ne ko dan an ce mutum ma'aiki ne ba rigima a dan ba mu san su ba 25 kawai muka san sunan su minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka Allah ya ce akwai wanda na gaya ma su akwai wanda ban gaya ma ba dukkan mu mun yi imani kamar da muka tara a littattafan aqida cewa ma'aika 300 ne da 13 ko 314 ko 315 amma 314 ko 313 ko 300 guda 25 muka sani guda ishirin da biyar muka sani kaga akwai wajen ɗari biyu da wajen casa'in ma da wani abu da ba sani ba to don haka idan wa'yansu sun yi da'awar dai ai dai annabi ba zai zo da cewa a yi barna ba ai dai annabi ba zai zo da cewa a bauta a wani Allah ba sai dai walakin kunu rabbaniyuna sai dai annabi ya ce mu zama arifai masana Allah rabbani kenan sai dai mu zama rabbaniyai na Allah ɗalifai masana Allah ta baraka wata ala to wannan kuma daban duk gaba gida to mun gode wa Allah hatta su idan muka duba wa'annan littafai masu tsarki na shauran annabawa duk gaba ɗaya muka duba attaura ɗin ko muka duba injila ɗin duk gaba gida mun gode Allah duk sun rubuta su da larabci an musu tarjama da larabci gaba ɗaya dukkan ɗakunan mu akwai su kitabul muqaddas da suke cewa dinga baki da da sabon ahadi din da tsohon ahadi din da zaburar tarnimu waƙe-waƙen annabi dawudu da shine zaburarsa da duk wannan wasiyoyi goma sha biyu da kaza kaza abin mamaki idan kai nazarin ta tun daga farko sai ga hadisai ne sai ga hadisai ne an duro yana tare da annabi isa lokaci kaza an yi kaza an yi barnaba yana tare da annabi isa an yi kaza an yi kaza loka yana tare da annabi isa an yi kaza an yi kaza tarihin annabi isa kaza shine dan wane shine dan wane an je jerusalem an yi kaza tarihi ne gaba in ka duba ne ga hadisi ne ikon allah eh hadisi ma magana allah ce amma ta ta annabi wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahayuwa in dai wannan abun lalle na annabi isa din nan ne lalle na zamanin annabi isa din nan ne ba a taɓa komai a ciki ba to hadisi ne lalle daga Allah ne daga bawan Allah ne dan haka mu kanmu musulmi din akwai hadisan da aka yarda da su akwai hadisan da ba a yarda da su ba yanzu sittu sihahi littattafan nan guda shida na hadisai mun yarda da su musulmi sun yarda da su duk daga annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai taba ma su rikici yake so ya kama in kai da aka taba su to kuma me ya rage a hannunka to akwai kuma wayan sun littafan bayan su su musnadai ga sunan wajen guda goma musnadin Ahmad bin Hanbal musnadin kaza da dukkan su amma dai ga guda shida dai da musulmi suka yi da duk musulmi ya yi aiki da shi duk abin da yake cikin su sun yarda daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake Bukhari Muslim abu dawuda ko bukari muslim tirmizi sannan abu dawuda sannan nasa'i sannan ibn maja duka baki da to haka su ma fabaron munna sun yadda da guda hudu kawai a taurar bar injilar barnaba da ta roƙa da waye guda hudu dai suna nan su suka yadda da su kawai sun ce duk waɗanda ba waɗannan guda hudu ba ba su yadda da su ba karatun da suka yadda su har ma'ana hadisi ne duka baki da amma shi ma babba ne duka baki da to mun gode Allah amma in sun kawo nan ka ce gaskiya ne amma muna da irinsa ga su sitti su hari annabi ya yi kaza da sayin na abubakar ya yi kaza kaza kaza yanzu duk mu ajiye wannan ina magana allah nan da ta sauka wajen annabi isa na ita muke so magana Allah na ta in ya gama zai ce sadakallahu alazim ko ba shi kansa yanzu tafsirin da zai yi ina wannan babu wannan sai wajen annabi Muhammad sa in muka bi ta annabin nan bai faɗa salansa ita ma ta Allah ce amma in muka bi ta kuma ga namu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bai faɗa salansa ita Allah ga kuma gangaliyan na Allah din ga baki da su da haka musulmi su ji dadin Qur'ani su kiyaye shi iya karfin su da iya abinsu duka baki da malamai su yi bayanin abin da suka iya abin da ba iya ba kuma zancen a zikiri ko zancen a ce duk da taso ba ai wata aya kamfe da zikiri ma kuma Allah ne tabaraka wa ta'ala ya gaya mana duk ga baki da to wallahi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa na sai na saukan muku da ayoyi a sarari masu bayani a gare ku duk abin da kuke nema da labarai da labari wato da labari mai ban mamaki shine labarin sai da Aisha irin labaran waɗanda suka shige kafin ku kamar irin labarin Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da Sayyida Maryam waɗannan guda biyu duk tsarkaku ne Sayyida Maryam tsarkakiya ce amma Yahudawa sai da suka jefe ta da zina sai da suka wani ya tambayi wani malami matar wani annabi ce ta zina yana so ya zage shi ba addinin musulunci bane shehu ya kasa a cikin majalisin tausiyatu ilmi mata wani annabi ce ta zina sai ce kana so in baka amsa da hankali ko kana so in baka amsa da ilimi zahidin sai kana so in baka amsa da hankali ko ita ba da ilimi nake so ba ni da hankali ya to in dai da hankali kake so mata biyu ne aka ce sun yi zina amma ɗaya ta haihu ɗaya ba ta haihu ba wace ce gaskiya wasu ce gaskiya sai ce to ba da ilimi sai ce barra'ahumullah Allah ya kubutar da su duka duk ƙarya ne Allah ya kubutar da su in ba kace za ka yi min ganganci kai kirista ne za ka zagi sai da Aisha da so ita dai Allah ya kiyaye ta ma ko haihuwa ma ba ce ba yana daga falalan Allah da Allah ya kiyaye sai da Aisha ba ta haihu ba da ta haihu da ba wanda ya sai goge waɗannan duk da Allah ya saukar da kaza kaza duk da baki daya sai Allah yana ta haihuwa ma ita ce budurwa da kaza ita ce ta haihu ma Allah yana ta haihuwa radiyallahu ta'ala anha to to kamar yadda ya samu sai da Maryam da Annabi Yusufa wa mau'izata mun saukar da wa'azozi takizuna bi da gargaɗi da yawa wanda za ku wa'azantu da shi lil muttaqina amma komai girman wa'azi gawa sai ga mai tsoron Allah wanda shi ya shirya yana shirya da karɓi wa'azi wa'azi zai ma amfani amma wanda bai tsoron Allah bai shirya da karɓi wa'azi ba zai ma amfani ba duk baki ɗaya ma'anar wa'azi din cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wala takuskum bi himara afatun fi dinillahi tausayar ku a cikin addinin Allah to suran nuru wato sura ce mai girma da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mata wannan shaida jibi wannan certificate da Allah ya bata sai da ya rantsuwa wannan irin sura tana da ban mamaki kwarai da gaske to الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يدي ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
الله نور السماوات والأرض إذا كانت سورة أم أنبتت سورة حسكي سبيل وانا آية an ambaci uwa da sunan ɗa wa in yaku jaddun aw abu bibnihi ala fa anta allazi ya'lu bika al-abu wal jaddu shi kan yana ya fashehu idan dai kaka yakan yi alfahari da ɗansa ko uba yake yakan yi alfahari da ɗansa da wani abu da Allah ya ba ɗan nan to kana daga cikin wanda da uba da kaka za su yi alfahari da kai yanzu ga surar nur surar gabaki ɗaya an ambaci ta da sunan aya daga cikin ayoyinta aka ce sura haske aka ce sura haske to kuma wannan ya isa ka san girman sura da abin da yake cikin ta an ce mata sura haske sura haske to ya isa ka san abin da yake sunan kawai ya iya nuna abin da yake cikin ta to Allahu nuru samawati wal ard wannan aya an ce mata sananniya ɓoyayya sananniya ɓoyayya aya ce da kallon ne ga wanda bai santa ba Allahu nuru samawati wani baya haka ce da ita ake cika addu'a wani da ma an faɗi magungunan ta da kaza bare mu almajirai a ce tana maganin karatu tana duk mai rubuta ta ya sha da kaza kaza Allahu nuru samawati wal ardi amma fa fahimta ta fassara ta fa to kowa ya faɗa iya ƙarfinsa iya imanin iya fahimtarsa da ƙur'ani iya kowaɗanne masu fanni bare wannan zamani da muke ciki na zamanin technology masu physics sun ce da su ake duka baki da kowa ya yi magana duka baki da wannan aya tana daga cikin aya mai wuya fassara mai rikici duka baki da a wajen wanda Allah ya horewa kuwa a wajen masanan arifai kuwa aya ce da tafi komai fitowa sarari aya ce da tafi komai fitowa sarari da haka suke ce mata sananniya oyayya duk gaba gida kuma tana cikin aya da sai an yi zikiri mai yawa kafin a gane ta to wannan aya duk gaba gida ubangi tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗe ta yana so ya sanar da mu kansa tabaraka wa ta'ala ko ya sanar da mu ujirarsa za mu zo kowa ya fahimce ta iya ƙarfinsa irin shirin yadda zai fahimce ta kowa haka ya fahimce ta to don haka fassarar wannan aya kafin mu zo fassarar ta ya dace mu faɗe ta a karance kawai kafin fassarar data mu bar al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu bayin Allah da iyayen da Allah ya shiryar da su da haskensa sannan kuma zo mu ji abin da duk masu tafsiri suka faɗa a kanta da kuma shehu radiyallahu anhu wanda muke duba tafsirin nasa radiyallahu ta'ala aya ce da sai dai mu gudu mu bata sai dai mu taba abin da muka iya mu gudu mu bar ta ita kanta tunda ta fi karfin mu ta fi karfin fahimtar mu ta fi karfin al'umma ta fi karfin sai dai mu je mu ta zikiri mu ta zikiri mu ta zikiri Allah ya fahimtar da mu iya abin da ya fahimtar da mu a cikin ta ayar a Hausa ba wai tafsiri ba yanzu abin da zan faɗa ba tafsiri ne ba kamar na faɗe ta ne da Hausa larabci ne na Qur'ani na Allah Allah shi ya halarci larabci to larabcin Allah ne tabaraka wa ta'ala da haka larabcin manzo Allah wace laraba su ce da kake nufi ne ya Rasulullah to ina kuma larabcin wanda ya halarci larabcin shi Abdullahi ya rubuta yana fasara kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan shi'atu Allah ka shi halarci larabcin ka aida ajin larabcin saffan saffa dakkan dakka wannan ka ai larabcin wanda ya halarci larabcin to ba wai fassarar larabcin ba ba mai amma yanzu gundarin abin da zan iya fassarawa da hausa don ko Allah ya sa wa wani hasken fahimtarsa na daban kafin mu ji mai kaza Allah tabaraka wa ta'ala Allahu Allah tabaraka wa ta'ala nuru samawa tuwalar da hasken sama da ƙasa ba tafsiri nake ba ayar nake faɗa da hausa Allah tabaraka wa ta'ala nuru sama kuma ba tawili nake ba ce ba wannan bakin ake nufi ba kaza ake nufi dan ba haushe ya tarar da wanda ya zo ya koyi hausa yanzu ya iya vocabulary hausa akuyar ɗan bahaushe ta kuce ya ga wannan bature da zauka ya ce shawo mun kan akuyar nan ya ga ana shiga wahala shawo sha shan ruwa kai kai ka shawo mun kan akuyar nan a shi yana tafi taro min gida to ba ba wannan fasara muke ba akwai karatun da ba shi ake nufin fasararsa ba wani abu yake nufi shawo mun kan akuyar nan ba wai sha da kan abu a taro min shi sarobin shi ake yi duka baki da to ba wannan muke ba yanzu gundarin ayan nake faɗa da hausa allahu ubangiji tabaraka wa ta'ala nuru samawati wal ardi shine hasken sama da ƙasa masal nuri misalin haskensa shi Allah tabaraka wa ta'ala kamishkatun fiha misbah kaman alkuki ne idan mu mutanen da ne kaman alkuki alkuki shine taga wata wata huda ba in mutanen da sun yi wani dan bango sai su dan wani rami kaman taga amma kuma bai huda ba a dinga ajiye fitila akai ko a ajiye kwano akai ko a ajiye wani abu to to misalin hasken Allah kaman alkuki ne da fitila a ciki yanzu kuma yaran yanzu kaman loka wannan irin ɗaki da ake a cikin ɗaki wanda za a ajiye jaka a ciki ko a dinga ajiye ka a ciki na faɗa daidai ko loka to to kamar loka kaga ba ta da baɗi ba ta da haske duhu ne da da loka to a zo a kawo fitila a ciki me ne ga gare ka gani me ne ga to masalluri misalin hasken Allah ba tafsiri nake ba karanta nake misalin hasken Allah ta kamishkatin fi hamis ba kamar alkuki ne waje ne mai duhu kuma ɗan ƙarami in waje mai duhu ne babba ko aka zo aka samu za ka iya ba ga wani abu za ka iya ba ga haske ba amma yanzu ɗan wani waje ne ɗan ƙarami aka zo aka ajiye fitila almisbahu fi sujada ita kuma fitila wanda aka sa ta a cikin gilas fitilar da ba a sa ta a cikin gilas ba wannan a ci falfal wanda ba a sa ta a cikin tana da haske amma ja da iya ƙarfin haskenta amma yanzu fitilar kwai wadda aka sa ta a cikin gidan ta fi haske mai kyau wanda zai nuna ba ta fi haske to al-misbahu fi sujada fitilar tana cikin gilas az-sujadatu shi gilas din ka annahu kawkabun dubiyo kai ka ce tauraro ne mai haske yanzu haka akwai ikon Allah shi ne dai abin da aka koya din da wayan nan fitila ta tsakiyar masallatai da ake samu za ga an sa mata gilasai kala kala kala wanda kowane gilas yana bada yana daukan hasken fitilar yana sai ga hasken ya gama dan haka ba tafsiri nake dan haka Allah ya faɗi kawkau bai ce najmu ba shi najmu tauraron da yake da haske nasa na kansa kamar rana da abu kaukabu kuma tauraron da ba shi da haske a jikinsa sai dai ya karɓi wani hasken ya kamar kaman wata ba shi da haske nasa na kansa amma kuma jikinsa na haske ne jikinsa yadda ka san gilas yadda ka san kankara haka jikin wata yake jikinsa kamar kankara shi zai karɓo hasken rana ya ba mu to da haka Allah ya faɗi gilas sabida gilas ba shi da mai kyau ne bilal yana da kalli yana da kalli amma shi da wani haske nasa na kansa sai dai da an kunna fitila kuma yanzu sai ya fada da hasken fitilan nan ya watsa shi ya komai to yanzu yan lokarka ba komai a cikin ka je ka sa mata fitila fitila da take cikin gilas gilas din nan kuma shi kansa mai haske akwai irin nau'in gilas da suke yi kamar medical ne ba medical bane yanda zai kumbura hasken zai faɗa da hasken duka wa da wa'in wayannan wayannan surayya ikon Allah sunan fitilan ma da larabci surayya taurara irin wannan ta tsakiya ba kubban masallatai da ake sa surayya duka ba ragila ragila sai kaman wasa ka ta ci amma duk ana sana aka sa su saboda su faɗa da hasken duka ba da to azujajatu shi kansa gilas din ka annahu kawkabun durriya ka ce tauraro durriyum mai haske sosai durriyun mai bada haske sosai mai bada haske sosai in durriyo daga darru ne lu'lu'i mai haske sosai in daga darru ne na zuba hanta ta dinga mai bada haske sosai ba tafsiri bane ma'ana ayar da Hausa yuqadu min shajaratin mubarakatin wanda aka kunno ta ana kunnowa daga bishiya mai albarka daga bishiya mai albarka aka kunno zan zo wajen tafsiri zaitunatun mai suna zaituna ila zaiti zaitun mun kuma a ƙasar mu nan muna da wani abu mai kama da zaitun atile na atile atile kusan hukuncin kamar su ɗaya da zaitun da mai da komai da kaza amma dai zaiti da zaitun da mai dan da aka kai atile ka kai kwalbar zaitun da kwalbar atile ga za ka san bambanci har kuma ya yi kama to bishiya yuqadu min shajaratin daga bishiya mubarakatin mai albarka zaitunati ita ce zaitun mu a nan atile la sharqiyatin amma ba a gabas take ba ba a gabas bace ba a gabas take ba wala garbiyatin ba a yamma take ba ma'ana a tsakiya take kenan jima'a ba tafsiri muke ba la sharqiyatin ba a gabas take ba wala garbiyatin ba a yamma take ba ya kadu zai tuha ya bi manta da ake fitowa da shi a cikin shi kansa ya kusa yana haske man nasa ma haske ne da shi ya kadu zai tuha ya walau lam tamsar sunarin ko wuta ba ta shafe shi ba nurun alakai haske kan haske ga hasken mai ga hasken fitila ga hasken gilas ga inda aka ajiye ba wani waje ne mai faɗi da za a ci hasken nan ya watsu ko ina ba yanzu da Allah ne ya gagare ka gani nurun ala nurun ba tafsiri bane wannan ma'ana ayan nake faɗa nurun alhaske kan haske ya hadillahu li nur Allah yana shiryawa ga haskensa man yasha wanda ya so amma da wannan hasken da ka gani ba da su da wannan abun ba sai wanda Allah ya shirya sannan zai ga hasken nan ko da a cikin albuji yake ko da a cikin loka ita ko da a irin wannan abu da Allah ya hadillahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala li Allah yana buga mutane misali yan wa yadribu Allahu al-amsala lin nas Allah yana buga mutane misali yanzu a tafsiri ne ba in mun zo tafsirin ma sai malamai suke baka isa ka fassara sai ka san me bambancin nasu da bashar sai ka san mai bambancin insanu da mai bambancin nasu mutane da mai bambancin basharu dan adam mai bambancin mutum da dan adam kusan kamar abu ne ne ko an kuma ka san mai yasa Allah bai ce dan adam ba yana buga yan adam sai Allah yana yana buga mutum to dole ka san mai bambancin mutum da dan adam duk gaba ki wa yadrubullahu lamsala linnas Allah yana buga misali ga mutane wallahu bi kulli shay'in Allah ba ya san komai saboda shi kansa yake wannan misali a aku gari Allah ya san komai wannan aya a fassarar gundarinta ɗan abin da muka iya kenan to sai dai kuma mu bi ta mu ji mai malamai suka faɗa wannan aya tana daga cikin ayoyi masu ban mamaki da Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka a cikin wannan sura mai girma ita ce suratul nur kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci surar da suratul nur suratul nur abun mamaki ce kwarai da gaske ya isa sunanta sura haske saboda wannan kuma ya isa musulmi su kula da ita kwarai da gaske ya zo daga sai da aisha radiyallahu ta'ala anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanar da mata ita ku ba su abun kaji ku koya musu ku ba su kwarashi da ulu kawai shi ka na akali su ka kusa su kan bene kaza ita wannan hadisi mun yi bayanin sa a farkon aya al'umma ba ta kawo wannan ba da yana daga rikici za a ga malamai din ma mun gode Allah da su suka ma karantar da 'ya'yansu mata saboda kuma addinin nan inda Allah ya faɗi magana namiji zai faɗi na mace duk abin da Allah ya ba mu zai faɗi kaza kaza Shehu Ibrahim Jallah Shehu Ibrahim Jallah yana cewa ya ayyuhal banatu za'inna ila nailil ula amma bil abdan zahimna ala nailil ula ila nailil ula amma bil abdan fala ya ku ya'ya mata ku yi gogayya ka faɗa da ka faɗa da maza cikin neman ɗaukaka ba ina nufin da jikinku ba da himmanku duk makarantar da suka je ku je duk karatun da maza suka yi duk ma'arbar da maza suka yi duk abin da maza suka yi iya ƙarfin kowanne amma ba ina nufin da jikinku ba ko kuma wajen da dole sai da jikin na ne ta amma ta saki ta mace ce da Allah ya faɗe ta za ta yi da kaza Allah ya faɗa yanzu za ta sa ɗan kwalinta ko ɗan mayafin ta ya rufe wuyanta ya ya rike abu sai dai fuskanta da tafin da tafin hannunta da duk dai Allah ya mana bayanin wannan duka baki da to wannan ba mata ba ma tunda ai ba hukuncin mata ne kadai a ciki ba har maza ya dace su kula da ita duka baki da wannan aya wannan sura ta suratul nuri akwai hukunci wajen arba'in a cikinta kuma kusan kaman wajibi kuma ka kusan kaman wajibi dan haka abin da ya gagare mu a cikin Allah da tawutu ba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna to ku tuba dan abin da ya gagare ku a cikin dan wayan sun kwance kwance a ciki saboda zamani saboda tafiya saboda da yawa kaza ya sa kaman ana take su sosai to Allah ya ce to ku tuba duk gaba kida wannan sura ta yi maganin abubuwa da yawa matsaloli da yawa da jama'a suke fama da ita a kowane zamani bari a zamanin nan namu wannan sura ta yi maganar zina da hukunce-hukuncenta ta yi maganar ƙadafi yi wa wani sharri ga hukuncin wa'inda suka yi sharrin ga yadda za a yi maganar shaidu ga yadda shi wanda in ba shi kudin shi wanda aka ba zai rantse ya kubuta duk ga baki da da kuma bayanin an yi wa wa'anda suka fi shi kowaye bayan ya karɓi haƙƙinsa kuma ya haƙuri ko ya haƙuri ma duk ga baki da ta yi magana shaidoji sannan ta yi magana li'ani sinaniya tsakanin matar da mijin shi mutum ya jefi matar da magana ita kuma ta ce wallahi ba haka yake ba har su yi li'ani a tsakanin su to shi kenan sai a raba tsakanin su aure dai har abada ba ba ta saboda ɗaya kam da ya la'anan ne a cikin su to yanzu ita za ta reni ɗanta wannan ɗan amana ta ne ta komai ta rene shi ta karantar da shi ta yi komai da shi ba za a ce masa ɗan banza saboda ba san kan abin yadda yake ba amma ta karantar da shi amma yanzu ya zama nata duk gaba gida wannan aya ta ba mu labarin sharri kuma sharrin wanda ba wata alaka ba kaza ka samu gangariyan bawan Allah kuma ka ifku ifku ma'ana juya abu ƙasa ta dawo sama sama ta dawo ta dawo ƙasa to ifku duk mai sharri gaskiya yake hantsulawa gaskiyar ta dawo ƙasa ƙarya ta yi wa sama abin da yake so ya gana da haka da za ku juya abin sai ya sai ya bayyana a gare ku duka baki da ku ta yi mana maganar ifki ƙarya da abin da yake cikinta da tsawar da Allah ya yi wa jama'a cewa kar mu kau jama'a su koma cikin irin wannan saboda duk irin cikin wannan ta shiga za ta gurɓata jama'a za ta gurɓata zuciya ana zaune lafiya ana tafiya lafiya zuciya wani abu zai shiga zuciya din nan kamar gilas ce ita kuma in dai ta karya kuma sai a hankula sai an kuma kera da zillike ta da kaza to Allah ya yi kuma za an ta udu li mislihi abada kaf ku koma irin wannan ba duka baki da to ta yi maganar ilki da abin da yake cikinta cewa Allah ka wannan sura ta yi mana bayanin azabar waɗanda suke yada jita-jita ta banza a cikin jama'a bare jitaccen da ya haɗu da wani wanda za ka ɓata sunansa ba su tsaya sun fahimci magana ba tsaya su ne kawai daga ji shi kanan da to suna cikin la'anar Allah kuma suna cikin azaba ya ɗa jita-jita ko a siyasance ko a zamanance ba shi da kyau ba shi da kyau don haka da wani abu ya faru gwamnati sai ta ce kowa ya shiga ɗaki kowa ya shiga ɗaki manzo Allah sun suna tafiya da sahabbai ana tafiya kai Abdullahi bin Ubay bin Salul shi wannan munafiki da ake tare da shi bawan Allah amma dai ya tuba da fituwa ta taho dai kaza kaza ya faɗi magana ai tsakaninmu da mutanen musulmi din nan su Muhammad din nan kamar abin da Laraba suke cewa sammin kalbaka ya kulaka ibanta karanka zai cinye ka sun zo mu ba su da komai mun ba su garin mu mun ci da su mun yi kaza kaza gashi nan mu suke wa abu to bari mu koma Madina la yakhrujanna min Allah al'azu al'azal na cikin wasu zan da kaskanta su akwai yaro kai yaro ya kaso kaso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abu da ya faru manzon Allah ya yi fushi ya tashi ya ce jama'a ba za ku mu maganin wannan mutum ya faɗa wannan kaza wani sahabin daga cikin ɗaya ƙabilar ausu ba na ɗaya ƙabilar sa ba ce ga mana kowa ya bi maganin sa ɗaya kuma ce ƙarya kake yi dan ba ɗan ƙabilar ku bane annabi ya ce to ai shiru to nan kuma magana ce kaza kaza annabi ya ce kowa ya hau dokin sa a hau a kama hanya sai da aka yi tafiya kwana ɗaya da da yini sai da kin tsafa aka dina har dare kawai shi za a wani annabi ya ce a cigaba da tafiya sai wajen sai da kowa ya manta gulma ma kowa so yake don Allah a sauka dai mu kwanta hannu ba kowa yanzu zuwa wanda ya ke so dai gaba kasa ya bacci dan can ma duka da gwamnati suna da wannan aka da sai a ce kowa ma ya shiga ɗaki yanzu kowa ma so yake don Allah mu abu ma fito mu nema abinci ma dai mun ba kowace magana duk da baki za a ga wani ta yi wani abu karan da ne ma akwai hikima ita hukuma ta san kan wannan to ta hana mu ta faɗi azabar masu yaɗa propaganda da jita-jita ta hana mu ta ba mu tsoro wannan sura kan mu bi kawace-kawacen shedan abinda shedan yake kawanta mana dan Allah tabaraka ta ce shi shedan zai kawata komai sai mummunan aiki da alfasha inna ya muru bisu wal fasha shi ko Allah tabaraka wa ta'ala da bayin kishiyan wannan su fa alheri suke ba inna la ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi amma shi ko dan wannan abin yake kishiyan wannan yake fada mu'minai da mu'minai mutanen kirki ne haƙuwa da ta dan shashin su yana horo da alheri shashin da aka aya ta faɗa duka to shi ko shakan duba wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ma'ana duk wanda ba zai horo da alheri ba ba zai kaza kaza ya fito sarari duk gaba ke wannan aya ta ce kan mu so wannan sura sai mana wannan bayani duk gaba ke da cewa kan mu bi san rai da da kaza sannan Allah tabaraka wata'ala ya yi mana bayanin kan mu ki taimakon wanda yake son taimako kuma Allah ya gaya mana mu yi haƙuri kan mu ki taimakon wanda muke taimako ko da wani abu ya faru daga gare shi ko dai an ɗan yi fushi na ɗan wani lokaci to amma dai a yi haƙuri saboda yanzu shi mai tsawo talaka ne sai na abokan ne ya ɗau nauyinsa sai na abokan yake ciyar da shi sai na abokan yake ma komai amma kuma ikon Allah wannan bawan Allah bai hana ya wa ƴarsa na abubakar sai sharri ba wanda wannan ya sa sai na bakar ya fushi ya rantsuwa wallahi ba zai ƙara ba shi komai ba Allah ya ce a ya hakuri dattijo a ya hakuri wala wala zai ulul fadli mun kuma wasa ayyuto ulul fadli a a kar masu falala irin ka abubakar su ce za su yi rantsuwa ba su ƙara yin alheri ba a ya hakuri to sai na bakar ya kafara ya ci gaba da da bashi din nan to wannan aya ta ba mu hakuri irin wannan gabaki da kuma ta ce mu yi abuwa ga zunubi kuma ta ce mu yi rangwame me ma'anar bayan abuwa kuma me ma'anar rangwame safu ma'ana kan a dinga taso da maganar ko kan a dinga zagi kullum mutumin banza ba dan neman rangwamen mama ya aida yanzu yana kukuku kaza kaza to mai ga abin ya dawo danye su ka baki da ai hakuri ne ma'ana suratul nur sabida sharri ne ya faru ta sauka to sai da Allah ya gina al'umma mai girma mai abu kuma wannan aya ta gaya mana kowannen mu Allah zai cika man ladansa imma na alkhairi imma waninsa sai dai wanda ya yi istighfari ya ya biyar da alheri bayan sharri Allah ya shafe wannan wa tabi'u sayyi'atul hasana tambuha Allah zai shafe ta akwai kuma daga cikin bayan Allah Allah ya ba mu albarka samu a ciki wanda su kuma yubaddil Allah sayyi'ati hasanat wa mura ne amma sai a canja ta kuma ta zama alheri duk gaba kida kuma Allah ya ba mu labari ya karanta da mu dai al-khabithatu lil khabithin mummunan magana tana fitowa ne daga mutumin da zuciyarsa ba ta da kyau zuciyarsa ba alheri a cikin to sai mummunan magana da rashin alheri su dinga fitowa wa ɗayyibatu lil ɗayyibi kyakkyawan magana tana fitowa ne daga zuciyar wanda zuciyarsa lafiyayya ce zuciyar shehu da wa ma fika min ma fika yakumu fasaha duk abin da yake cikin zuciyarka shi yake bayyana a bakinka a sarari ma fika min ma fika to wannan shine gangariyan aya da qur'ani ya tafi Allah tabaraka wa ta'ala cikin wal kalimu tayyibu wal kalimu tayyibu Allah ya ce da kalma a tayyibu Allah tabaraka wa ta'ala wa masalu kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin kalimatan tayyibatan kaga wa tayyiba tayyibat ma'ana magana ake ne to amma kuma ta karbu kuma a tafi cewa a'a da mutanen ake da mutanen ake miji mutumin kirki shi Allah zai hada da mata mutuniyar kirki ko mata mutuniyar kirki shi Allah zai hada da mutunar ko mata kamanniya Allah zai hada ta da miji kamanniya miji kamanniya Allah zai hada shi da kamar yanzu manzo Allah Allah ya hada shi da sai da Aisha sai da Aisha Allah ya hada da manzo Allah ta Abdullahi bin Ubay bin Salul Azani Allah ya hada shi da mata kazama mata Abdullahi bin Ubay bin Salul Azama Allah ya hada da Abdullahi bin Salul duk da malamai su ce ayar ba ta ba an kai haka ba su tafi al'ada ba ba su tafi a karatu ba ba su tafi a kaza ba Allah ne kamar ma ya fi ma ga mutumin kirki ma Allah ya haɗa shi da masu za ta ba shi wuya saboda yanzu kuma a karatu ne ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalamu Allah ya haɗa shi da kafira in ga annabi Nuhu Allah ya haɗa shi da kafira to ina zancen kaza shekura ya shiga cikin wannan mura ita cewa i za a iya samun kafirci a cikin matan annaba ko a cikin saboda ai annabawan Allah ai ko su dan kafir ne su yadda su an ga iya samun fasikanci ba kuma ya kawo hadisi ko ya faro su ce hadisin Abdullahi bin Abbas ne fara ko Abdullahi bin Abbas ne fara yayi cewa Allah bai taba hada wani annabi da mace fasika mai guna ba ta zama da kafira saboda akwai kafirin da zaka ga ba dan dai kafircin nan ba da wali ne a sarari bai ƙarya bai ha'inci bai shagiya bai kaza kuma ka abu za ka shi duk halinsa halin bayin Allah ne sosai to nan da ya musu da ya ganshi kan gaba duk gaba ki da to an ce da to dai da mu gyara maganar ma ba gyara magana ba zai wace ka gyara zuciya duk gaba ki to mu gyara zuciyoyin namu dan magana mu ta zamanto kuma ta gyaru yawa kuma aya ta gaya mana cewa duk wanda aka yi wa azabun ya yi haƙuri ya bi hanya da yadda Allah zai fito da gaskiyansa ko ta lauɗin ko ta kaza ko abu ko kuma duk wanda aka azabun ya yi haƙuri Allah zai saka mata gafara sannan da arziki mai girma a lahira a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma aya ta wannan sura ta sanar da mu kan mu shiga gida sai mun yi gyaran murya ko mun yi zikiri wanda dai za a san ga muna mun taho ko ka gaita da na kofar gida ko dai kai gyaran sai zamanin talbon da ka tafi jirgi ba ka samu ba kar ka shigo iyalin ka tsakar dare ha kawai ba ba sanarwa ka tun daga zamanin talbon in talbon ka ce tafiyar nan ba ta yiwu ba amma ga nan mun dawo tafiyar nan ba ta yiwu ba ga muna mun dawo ko kuwa ga munan mun shigo da daddare kuma zan zo gida dinnan a cikin daren nan in zo in kwana to wannan yana da kyau amma a kawai iyalin ka ba sani ba ka haddare kawai ka goka faɗo musu akwai kamar tuhuma a ciki ko ko akwai ga to sai Allah ya jarrabu mutum da ganin abin da hankalinsa zai tashi da haka manzo Allah sai in ya dawo daga tafiyar ma a bayan gari yake kwana kuma in ya kwana ba da asusu ba zai shigo ma sai walha kowa ma ya shirya abin da zai shigo duk gaba gida to wannan aya ta nuna mana kan mu shiga gida ya mun yi sallama sai mun yi wani alama ne da aka san ko dai a ji buɗe gareji ko a ji hamdin mota ko wani abu da za a san dai da baba nan ya dawo ko ga alhaji nan ya dawo to sai an yi wannan duk gaba gida sai dai irin shaguna wannan kanjina na siyayyan kaya ko shaguna ko kwaston da ba wani a ciki ba wajen kwanciya bane aslan wajen ajiyar kaya ne ko wajen kaza to nan an ce sai ka yi sallama sai ka yi abu yana da wuya duka duka baki da nan kawai dama ana shirin ka ma zo kawai ko ta ana shirin ka zo to banda wannan wajen duka baki daya sannan aya kuma an an ce mana an mun yi sallama a gidan ko mun sallama a ɗakin mu an fasa kofa ko mun an ce mana ku koma to mu koma shi ya fi kuma aya ta ce mana mu rintse idan mu da ganin abubuwan da bai halatta ba mu kiyaye farjin mu duk gaba ki da duk mun aiki ba kuma aya ta gaya wa mata ma su ma su rintse idan dinan su su ma su kiyaye farjin su har shehu ya gaya mana a nan wajen yanda aya ta yi horo mu rintse wannan gidan mu na ka a bisa ganin abin da Allah ya haranta mana to haka kuma mu rintse basiran mu ma hangen nesan mu kashe bi da Allah ya ba mu duka ba gida shi ma mu rintse shi kan mu dinga nema sai mun gano sirrin bayan Allah kuma yana daga Allah ma sallalan Allah bai cika budewa wali tsiraicin wani ba sai dai in wani nan ya zo ya yi maganganci shi kenan kuma sai Allah ya bude masa wannan shi ya dawo amma tsakanin Allah da bayinsa sai shi tabaraka wa ta'ala sukan faɗa waɗansu amma kuma za ga akwai dalili duk ga baki da to amma Allah ya karbe tsiraicin bayinsa a tsakanin masu basira duk ga baki da to wannan wannan kenan su kuma matan nan an ƙara musu an ƙara musu wani daga cikin yan uwa zama irin na gabas daga zama irin na gabas sai dai kiyayewar Allah sai dai kiyayewar Allah to shi kenan ya ɗanyi wani laifi ikon Allah bayan ya ɗanyi wani wannan laifi kawai sai ya tafi ziyara wani bawan Allah ya tafi ziyara shi a miskin Allah ya ba mu albarka ya shi kenan ya zo daidai kofar gidan shawa almusu sai ya shawa almusu ya fito da sauri kamar dama an gaya maka gawa ne ya zo ga shawa almusu ya fito da sauri sanda zuwa sanda zuwa sai kama hannunsa sai ya ɗaki da shi amma gidan shawa almusu wani ɗaki kan ɗaki ɗaki daga wannan ɗaki za ka shiga wata tsakar gida ka kuma shiga wani ɗaki ka kuma shiga wani gida ne da in ba an fito da shi shi almusu ya dinga shiga da shi ɗaki kan ɗaki ya shigo da shi wani ɗaki tare kukanka ba wanda zai tsara sai sai ya bashi haka kasan ɗakin sassabi da littattafai tun daga ƙasa har inda an buga littafi an ce yana da shi rabbi Allah da ga kowane ɗaki akwai tsani wanda wani littafin za a ɗauko sai an hawo sai an hawo tsani ne sha shiga rabbi Allah ta'ala eh ajiye shi kawai ba wani magana kawai da shi an siyar ɗau tsanin da hannunsa sai ya jingina a jikin wani wani a cikin kanta da ga takobi can a sama a rataye ɗaɗaɗa ya hau ya ɗauko takobin nan ya haka ya zare yau ne ya sa ihu sai ta ina so nuna ma ne an yi jihadi da wannan ina so nuna ma ne an yi jihadi da wannan shekara da ya fi ɗari biyu ya ba shi kuɗi ya ba shi kayan tun da ya dace Allah ya su akwai bayan Allah masu kashe wata si maganin da su an wa'azantar da kai ya ba su ka a ga zai mana me ya ba a so nake nuna ma rafi Allah ta'ala aku da zai je ya ta dariya shi Allahu akbar to yadda aka ce muri da idan nan mu haka muri da idan basiran su mata kuma aka nada musu bayan sun rinda idan dunan nasu sun kiyaye farcin nasu kuma kar su bayyana adansu sai dai wanda ya bayyana me wanda ya bayyana fuskanta da tafukanta da an yi bayani amma sai dai fuskanta da tafukanta kuma aka ce su sa ɗan kwalayensu ko mayafansu a kan wannan wuyansu jiyobihin na aljimansu ba a nuna aljihu wannan na jiki wanda ake sa kuɗi ba aljihu ma'ana duk wani abu mai ƙofa wannan ƙofar wuyansu duk ga baki ɗaya bare ma mu ikon Allah mu maza daga Allah kamar da dai muka faɗa ji mutum kin ɗaukuna mace da har ya makare wuya mu a mace ya daga ɗinki ya nan wani kuma su suka fi haɗari zai ka zaka to a sa ko su waita daga ciki ko a sa abu daga ciki ko irin wani abu da turkiya suke ɗan kwali ne kawai za a ɗan sa amma kuma ɗan kwalin ba iya nan a ɗaure haɓa ba kuma ga jiyu ba a waje wuya a waje sai dai kuma in wuya an sa wata riga ko ta ciki wanda za ta dan fito ta dare da ba laifi ko an sa dan kawo kumur dai Allah ya ce kumur ba amfani ake nufi duk da baki da kuma ba laifi kumur dan an fassara shi da cewa mayafi ba laifi da an fassara shi da mayafi duk da baki da da Allah ya hore su kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce kar su bayyana adansu na can ciki ma'ana adodin jiki ake nufi ba wai kar su bayyana adansu na can ciki kamar an kasa mata uku fuskarta da tafinta wannan kowa ma ya gani sai dai fita nan da kuma wannan ba ce aka amma kowa ma ya gani amma abin da ciki kuma banda cibiyarta zuwa gwiwa to wannan kuma sama dai ko can ƙasa wannan kuma wanda Allah ya faɗa sa iya gani ko dai mijinta mijinta ma ya haɗu biyu yanzu wa'annan ko dai mijinta ko iyayenta maza ko iyayen mijinta maza ko ƴaƴanta maza ko ƴaƴan ƴaƴanta maza ko ƴan uwanta maza ko ƴaƴan ƴan uwanta maza da ƴaƴan uwanta mata din ma ko mata ƴan uwanta ko abin da hannun ta ya mallaka baiwa ne ko bawa baiwa ne ko bawa ko kuwa abokan ƴaƴan gida kuma abokan yan gida ne ba za a hana su shiga gida ba kar suna da kaiwa da yadda yan gida suke kawo suke kawo su ma hana suke kaiwa suke kawo wayannan amma su kuma ya zama to ba wani zancen sha'awa kaza a ciki ko wayannan ba ne ta iya ganin kuma bayan fuska da hannu suna sa iya ganin kuma ragowar jikinta baban da cibiya da da gwiwa to duk mun yi wannan tsakanin cibiya da gwiwa kuma wannan namiji namijin kare shi kaɗai ne yake da ikon ganin wannan wani abu sai dai Allah ya kiyaye sai dai likita idan kuma abu ya ci amma ko rasuwa dai sai dai a yi mata taimama kaza in maza ne duka ba gida amma shi kuma likita Allah ya bamu lafiya yana da ikon da zai ga to da kuma kanta bayyana jikinta sai ga yara yaran da ba san me tsiraicin mace ba duka baki daya ba za su iya faɗar abin da suka gani ba ko ba za su iya faɗa amma ba su san me suka faɗa ba ne an sun san abin da suka faɗa san da shi ma hukuncin mai yani ma'ana ba wai a hana shiga ba ba za ta ci jikinta inda ne mai dace din nan a gaban su kuma kar su buga ƙafafuwansu irin mutanen da aka sa bandage sarƙa ta ƙafa ko yanzu masu kasa a wata sara ko ka a duk a sa abu mai kacau kacau yanzu za su dinga ƙarar ko ba a sa ƙarar ta kwam kwam kwam kwam kwam ƙarar ba tsiraici ba ne in za ta jawo abu shi ne rikici amma ba ta ba kasa ce da an saba kowa irin takalmin ta kenan ba ba wani saba kasa da an saba ai ta gaisa da su da za ka ba wannan ta sha'awa ce yanzu muka san mana da wasa da kaga ina da su suna saba duk gaba ki da wasu kuma sun sa a masallaci kaza ka wata lashen faransa duk gaba ki da abu hanifa ya halatta abu hanifa ya halatta ko ba matarka ba ya halatta saboda ranar mubaya a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mata kila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar ya dinga gaisa da shi shi kuma sai na Umar yana gaisa da mata yana gaisa da mata to Allah dai bai gaisa da su amma dai ya gaisa mafusantan muharrama yakka ko babarka wanda ya duk ba aure a tsakanin su wannan ka gaisawa da rukunawa da komai sai dai mana tsoron fitina amma ko ina fitina sun shiga wannan duka baki da to banda wannan wannan ta wata manzala da gaisa su amma ai ga sai na umar ya gaisa su shi sai na umar wasa ne to gaba saboda haka abu hanifa ya halatta shi abu hanifa a wajensa ka iya gaisa da komawa ce shi duk gaba gida in dai an ba fitina a ciki duk gaba gida kaga duk faransawa din nan da kasashen karkashin faransa din nan da larabawa ma duk gaba gida ba duk suna kan wannan duk gaba gida an ce kuma wanda ya bi malami zai haɗu da Allah la ilaha yana daga abin mamaki min sira din nan idan dai mutum ba bana ba hanafiye bane ba mai kama hawan abu hanifa bane zai zama mutum saboda abubuwa da yawa zai cutar da shi duka baki da abu hanifa Allah ya haskaka masa ka a ce a zamanin nan ya kafa mazhabarsa ta ce dare mu Allah duk kasashen gabas din nan masu kamar su duk galibi ya mazhabarsa ne duka baki da to imam malik na yana da sauki a wurin sura ne da yawa kwarai da gaske to wannan da an abu to kuma abin da aka gagara bi a cikin wannan ko abin da aka gagara bi saboda zamani saboda ko kuna da kasar da ba zai yi mu ba yanzu mutum yana kasar turai bare yadda aka lalata duniya yanzu aka lalata zancen musulunci da zancen ta'addanci da ina wani za ta yi wannan lullubi a ce masa yan wannan ta'addanci ne to kuma duk mun kawo yanzu dai magana shari'a ta yi magana ganin fuska da ganin abu ba a sa takunkumi ko kaza koyi da afghanistan ko koyi da larabawa ma suna da wannan ne koyi da su ba zai da ba karatu ba ne koyi to in mutum ya ce dole shi ya yi koyi da wannan to mazan ma su koyi da afghanistan a sa yanzu dai kaga daga indiya da afghanistan yan rigar dai ga ta nan iya kauri sannan wannan dan buce ga shi nan iya iya iya gwiwa da iya kauri da iya ya suna ka san galalin gwiwa wannan kaurinsa kauri kenan nan kuma gwiwa to iya kauri sannan aka haɓa ta yan falmara amma rawani dogo ya fi kami goma ko ashirin shi za a so ka ce kana kai haka yanzu da ka fito kana tafiya a Nigeria da wannan ɗaukan wannan da za a ci gaya riga ya kalan awon do ɗan ƙarami ya falmara amma rawani ya kamu ashirin kaza kaza wani al'ada ce amma su kuma birgewa ne kai haka ko ba kai koyi yaman su kuma ga nan a sa rigar da da a kawo a yi ɗamara kuma a kawo wuka a sa sana a zuwa ɗaura zani kowanne da irin ya yi kyau wani al'ada in dai mutum addini ko tana ba komai a kai bi gaba ɗaya amma dan adam ya dinga bambanta tsakanin al'ada da addini kai zo ya shafuɗa kai zo ya shafuɗa ya dinga gano al'ada kuma ya iya bambanta ta kowane gari ma da wannan ne to abinda muka kasa Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'a to a tuba ka san dai sako ne da komai to a tuba to to ya kuma Allah ya baraka wannan aya ta sura ta ga mana ma'aurar da marasa aure na daga maza samarin ko wanda suka taɓa yin auren ba su da aure haka na matan ma bazawarorin ko kuwa ‘yan mata ɗin duka bakiya da kuma mutanen kirki na daga bayinmu da kuyanginmu in sun zama talakawa ubangiji zai azurta su da falalansa ta aiki wannan wanda kuma ba samu halin auren ba ba samu halin wanda zai aurar da su ba Allah ya kuma wannan a kame a yi kokari ya san kokarin jiki halin kokari ya kame annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai da za a kame shi ta azumi sallallahu fa innahu lahu wija azumi dan daka ne dan daka ne a gare shi to duka baki da sannan wanda suka nemi daga bayin mu mu rubuta musu fansa mukataba mu rubuta musu mukataba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mu rubuta musu in suka ne mu rubuta musu mukataba kuma mu taimake su a ciki me da ba mu da bayan su shira mu san wannan ka me da kuma mu a ciki in miliyan ɗaya ka sa masa ɗaya ka je ka mu miliyan ɗaya na yan daka to in ka ga da ya yi ƙoƙari da wurwuri nan da nan ya kawo kamar dubu ɗari takwas ma shi ne mutum na yi ma kowa abinda Allah ko ko a'a Allah yana nufin musulmi su taimake su hukuma su taimake su tana da bai imani in ba su da shi su ko musulmi a hannun su komai da ko a taimake su da kudin zakka ko a kaza kaza a ba su hantar da kansu duk gaba kida to abinda yake ciki kenan to Allah tabaraka wa ta'ala yace ya buga mana kan mu tilastawa sannan kuma kan mu tilastawa bayin mu da kaza a bisa zina in sun so ka maka amma ce wannan ba wani hujja ba ne ma'ana dai kan asasi duk gaba gida to Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana ya kawo mana misalai ya kawo mana labaran saboda ayar ba ta kare ku ta hukunta ta bai kare a nan ba har zuwa ƙarshen sura ku ta hukunta ne ba mu so wannan ba wannan dai kusan ku ta hukunta da muka zo hakan Allahu nuru samawati kunna ƙur'ani mu'ujiza ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda Allah ya fito na fito da duniya da shi Allah tabaraka ta ce in duniya za ta iya ta zo da sura goma irinsa aka kasa Allah ya so a zo da sura ɗaya ma ko da inna bismillahir rahman inna adainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ko da inna adaina ce mai sura mai aya uku to ai kokari a kero mun gode Allah har yau ba wanda ya kera duk mutum da ta zai karkare Qur'ani ya rubuta wani abu sai aga shi da kansa yawa kansa dariya ya mutu ke ya kona duka ba gida kuma komai ma alisansa kuma kuma ikon Allah akwai ɗan uwan mu din nan masu mazhabobi na ahlul bait sukan fito da wata magana ce wannan tana daga cikin qur'anin da aka shafe ko kaza kaza da ka hada magana nan da qur'ani aka ba wallahi wannan ba qur'ani bane hadisi ma an san shi bare qur'ani hadisi ma an san shi bare qur'ani malaman hadisin suka kware a kansa da ka kawo abin da ba na zan ta to Allah ya dauki to bare qur'ani iko Allah da an hada sai kaga a karance a ma'ana a larabcin a komai din to ji kuma maganar tsarkaka ma kenan ko kuma maganar ƙwararrun malamai kenan da suka iya kera wannan magana amma ta zama abun dariya ba zai iya yiwuwa a haɗa ba to bare kuma da kaza ko kuma sai za su ce a sahabai sun magana da ta gaba da dace ba ba ta hikima ba ita suka bashi suka zuba suka ban mana wannan to amma mana wannan ba haka bane ne gaba ki da ba zai yiwa tawili ne dukkanmu al'umma muna da irin wannan tawili fassara ce ga yadda na fahimci wannan aya zahiri yana nan amma kuma a hankali a haske ga yadda muka fahimci abu to wayan na shari'a ku sune kan wayan nan sai na shi kan wannan tawili duk gaba daya kuma dole sai an ka yanzu duk abin da kazuri ya ce tawili ذلك تاويل ما لم تستطيع عليه صبرا تاويل abin da baka iya hakuri ba kenan kuma annabi ake kai to to waje tawilin ba ya fasa jirgi ya kashe mutum ya tada katanga amma zalika tawil ma lam tabi shi Ibrahim Abdullahi ce kai wannan tawil yayi zai a ce tawil ya za a kashe ka shi ce ni ko na wata tawili da na fahimta a cikin magana kadru wa ma fa'altu wa anamu ba aika shi da horona ba Allah ne ya tsoro ne Allah ne ya da abin da yake aiki ka gane ko wata ya amma dai tawili ya aje wannan da wannan ko kaza kaza kaza to tawili to in ka duba ai ga muna da irin wayannan karatuka duk ga baki da wayanda ba san ta kanmu ba wayanda ba san kanmu ba sun zo su ce ihala ne ai mun dauke fasarar Qur'ani daga fasararta mun kai ga wani waje شوفان ابو العباس الظاهر المحلي هذا ده امتى جامد على شوفان زي بعد حاله بني ba ɗauke masara da mun ce ba wata fassara sai wannan da muka faɗa to shine ya za mu da waɗannan ko kuma kaga ikon Allah abin da Allah ya jarrabu masu kawo na halbin da sai ai wa'ita shauran da ƙarya ne wannan a wannan tawili ne ganga ya karɓaɓɓe ne ga masu haske bare da ya fito daga wajen waɗannan masu haske irin waɗannan sharifai ɗin nan tabbace ne amma fa zahiri tana nan zahirin ta abinda sahabbai suka karanta wajen manzon Allah da kamar Allah ya ku wannan yana amma wannan ba ai Abu Juhayfa ya tambaye shi na wai ku akwai wani abu da manzon Allah yake mace ku da shi bai ba wani ba kuke yin wannan karatu da sai na dace a Qur'an nan ne sai ne wata fahimta da Allah yake fahimtar da mutum bawan Allah wani ya zauna a Qur'an nan bawan Allah ne ba wata fitina ba dan ya burge kowa ba so yake ya ebo lukulu an cikin Qur'an da manzo Allah ya ce malamai ba su koshi da shi ba kuma ba su yi kai karshen sa ba har su kare so yake ya fito da hukunta hukunta kaza kaza ba zai yi mai shedanci ba ba zai yi mai wasa ba Qur'an nan sai da aka shiga kogon hira aka je aka yi hanyoyi na manzo Allah su hannunki sannan Qur'an nan ya zo mutum zai ce murza kujera ya ha'inci ya kaza ya gane shi ba zai yi ba ba zai yi ba ba wai kuma zahiri da ai an faɗi zahiri duka wannan ya iya faɗanta ya iya wasa da ita ya iya in ya san luga ya iya wasa da luga ba ai kenan amma abin da yake cikin recharge card din kamar yayi duka baki da to wannan ba zai yi ba to wannan qur'ani kenan su zo da ko daidai da inna ina ka inna da faɗi Allah da faɗi bawansa da faɗi ni'imomi da faɗi kyakkyawan ƙarshe da faɗi mummunan ƙarshe ga maki da kaza amma a cikin an ayoyi kaɗan ku zaɓo kamar ina ina ka sauta duk suka kasa da komai sai da suka zaɓi a yi ƙoƙari ya zama abin dariya kaza to ta nan shehu radiyallahu anhu yake cewa idan haka ne to qur'ani ba mu'jiza ɗaya ba ce kenan tunda duk aya uku mu'jiza ce duk aya uku mu'jiza ce duk aya uku mu'jiza ce qur'ani kuwa kamar yadda suka faɗa surorinsa ɗari da goma sha hudu wannan surorinsa ɗari da goma sha hudu sannan juzu'ansa talatin biyu biyu biyu biyu talatin sannan hizbansa sittin, adadin ayoyinsa dubu shida da ɗari uku da arba'in da takwas adadin ayoyinsa warshi kuma dubu shida da ɗari biyu da sha hudu ba wancan duk ɗaya da tafi da akwai inda wasu suke aya akwai inda hafsu ba aya ce a wajen ko akwai inda hafsu take aya akwai wasu ba aya ce a kansa to har yanzu idan qur'ani ayoyinsa dubu shida da ɗari uku da arba'in da takwas uku uku uku in ka ɗebe uku uku za ta baka dubu biyu da ɗari ɗaya da goma sha shida yanzu ƙur'ani mu'jiza ce dubu biyu da ɗari ɗaya da goma sha shida a cikin sa ijaz da kuma tahaddi Allah ya yi fito na fito da aya uku tasa to yanzu akwai ijazi akwai tahaddi akwai mu'jiza a cikin ƙur'ani dubu biyu da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya za ka samu wata ayar ita kadai za ka samu ta haɗa wannan ta haɗa ayoyin guda uku yanzu fadi zalika farku wasakin kama umirta har zuwa ƙarshen ta gaba goma ce da ita hukunci goma ne da ita mu'jiza goma ce da ita wannan ayar ta ƙarshe yana ta ko Allah ya saukar da kuma sai ya isa saboda muhijjin bil arabi hatimi yake faɗa duk wata aya ta Qur'ani headline din wani ilimi ne kan wani ilimi duk wata aya ta Qur'ani da aka shi mu yi da Arabi ko wata aya sai ce babu ko ba karatu ce na don su yanzu yace kwarai ko haka ne amma kuma yana za kai da ayoyi kaza kaza wanda aya ɗaya tana da ilimi goma ne a ciki ilimi goma ne a yanzu fa da ka faɗi wata ne kamar umar da sai da shi da ilimi goma a ciki fatiha ga ta nan ayoyi bakwai ne a ciki amma shehu rajala yadda ya fitar da fannin fannin da qur'ani yake magana da shi qur'ani yana magana fanni tara duk gaba ki sai da shehu ya fitar da shi a cikin fatiha za mu za mu zo to adadin kalmomin sa dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara saboda ul kalma ce huwa kalma ce allahu kalma ce ahadu a ga yanzu aya ɗaya an samu kalma hudu a ciki to shi ta ta kalmomi suka fi yawa qul huwa allahu ahad wayannan kalmomi ne duka ba gida to qur'ani kalmomin sa dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara adadin harafansa dubu ɗari uku da ishirin da sha biyar adadin harafan dubu ɗari uku da ishirin da sha biyar to yanzu dai mun ga mujizarsa ɗari dubu biyu da ɗari ɗaya da goma sha shida sannan wannan ƙur'ani kenan sannan kamar yadda muka faɗa kowace sura za ka samu sura ɗaya ƙofofin ilimi ne kala-kala a ciki yanzu fatiha aya bakwai ce a ciki shi radiyallahu anhu saboda hadisi ya zo duk littafin annaba Allah ya kare shi a cikin Qur'ani Qur'ani gaba ɗaya Allah ya kare shi a cikin fatiha fatiha gaba ɗaya Allah ya kare shi a cikin bismillah bismillah gaba ɗaya Allah ya kare shi a cikin batin nan nasa da ka sai na lace in daga dawo zan cika kayan rakumi saba'in da fasara ba ta bismillah yayi littafi littattafai a cikin kayan rakumi iya ƙarfin rakumi har sai an cika rakumi saba'in fassara ba tare da na alin dai yake cewa ilimi gaba ɗaya kuko ɗaya ne jahilai ne suka buɗa shi ne yau ma'ana irin irin na da fahimtar yake radiyallahu anhu to fatiha ayoyi bakwai ne a ciki amma fannin dukan nan da qur'ani yayi magana su gaba ki guda tara duk fatiha ta kawo su qur'ani yayi maganar fannin kirari ga Allah godiyan Allah da yi wa Allah kirari duk dai godiya din ne saboda wannan ni'imomi na Allah duk gaba ki wannan akwai ayoyi kili na ƙur'ani kaso mai tsoka na ƙur'ani wanda duk kirari ne ga Allah kirari ne ga ni'imomin Allah kirari ne ga godiya ce ga Allah alhamdulillah fatir alhamdulillah alladhi anzala ala wa huwa al-ghafurur wadud dhul arshil majid fa'al kirari ne ga baki da to alhamdu lillahi duk ta kawo wannan fanni idan ta yi duk wani karatu na yi wa Allah kirari da da kaza kaza to alhamdu ta ɗau wannan alhamdulillah sai kuma akwai fannin tauhidi fannin tauhidi kadai da Allah da sanin Allah shi kadai ne mai kudura shi kadai ne mai halitta shi kadai ne mai kaza shi kaza kaza da irin wannan karatu yanzu muka zo Allahu nuru sai kaza fannin tauhidi da duka baki da rabbul alamin ubangijin talikai shi wannan duk wani fannin tauhidi ya kare ana shi ubangiji ne kowa kuma bawan sani duk wani sadiki bawan sani a duka wani daga nan ya fara duk gaba kida har za ka samu har ka je kuma na mazajen alfai din ƙararre bai isa a haɗa shi da wanzanje ba wanda bai taɓa farko da kaza kaza ba a san ƙarya ba ta isa haɗa ta da gaskiya ba a san wanda za a ɗauka a haɗa gaskiya ƙarya da gaskiya wanne za ka ɗauka wanne ne akwai babu da na akwai ai akwai ne kawai ba ka kare da cewa da abu gaba gida to wannan kenan to rabbul alamin fannin tauhid ar-rahman alqawlin dadi ar-rahim nar ban tsoron azaba narko a ce ar-rahman mai kyauta magamiya a nan duniya ya ba kowa da ko ar-rahman mai rahama mai jin kai mai shigar da mutane aljanna mai yafiya mai ceto mai komai rahamaniya ta Allah arrahimu mai jin kan waɗansu suke ɗe muminai wanda sai wanda suke aikin alheri wanda ga aikin alheri ba ma'ana ya ɗanɗana kaga wa'adi da wa'idu alƙawarin rahama da arrahmanu alƙawarin ni'ima arrahimu alƙawarin ban tsoro da alƙawarin azaba za ga ayoyi da yawa wanda sun yi magana ni'ima da za a je da kaza wayansu kuma duta da kaza kaza duk babu su kenan ga ga kirari ga tauhidi ga alƙawari ga narko hudu kenan sai fannin shari'a wayansu hukunta hukunta din na shari'a da kullum da Allah minkum shari'atan wa min hada wani karatun a sarari wani karatun an san shi hukunci ne wanda ya kaza a yi maka kaza wanda ya kaza ka kamna alaihi bi annan nafsu bil nafsu wal ayna bil ayn wa dhamma bil haqqan shi fannin shari'a kenan tilin ayoyi kaza sai fannin hakika mutashabihat wani abun kuma a wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikuna bil ba wanda ya san fasara sai Allah da kafafu a cikin ilimi rabbaniyai sai rabbaniyai wanda suka yi zikiri da kaza kaza to fannin shari'a kirari tauhidi alkawari narko shari'a hakika shida kenan sai fannin addu'a wayan ayoyin da addu'o'i za ka suna koya mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina rabbana la tu'akhidna duk dai kuma wayan addu'o'i na qur'ani kaza kaza Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da mu fannin qur'ani ya fannin addu'a sai bakwai kenan sai labarai kissoshi dan biyu izina me yasa musu mutanen annabi zo me yasa mutanen annabi zo me yasa mutanen annabi kaza me yasa musu wani me kamar yadda ya faru anan me yasa ma annabi Yusuf me yasa musu sai da Maryam gashi nan ya samu sarkakiya ita ma sai da Aisha sai ku yi izina da abin da ya samu irin wa'ansa to kuma hannun da tashin kiyama duk wanda aka gashi nan sai a yi izina da duk gashi nan da abu kistoshi wa'ansu kistoshi labari aka ba mu wa'ansu hukunci ne wa'ansu kaza da ma'ana dan ai ba an ba mu tatsuniya ne ka a dan dai mi izina da shi an ce mai hankali wanda yawa an sata abin da ya samu wani sa sha'adi yake cewa da zaki da dila da kura suka tafi farauta da zaki da dila da kura suka tafi farauta sai aka kamo jakin dawa da barewa da zomo aka kamo jakin dawa da barewa da zomo sai zaki ya kalli kura yake raba in da asalar yake jakin dawa ne na sarki ni kuma barewa dawa zomo kuma ta dila zaki da ya daga hannu ya buga mata a kayan da wani matsarciya zaki ya kashe sai ce da dila raba ya ce ai mai sauki ne yanzu ne sarki ya ci zakin dawa da daddare sarki ya ci barewa sarki ya kuma yana kurkure da zomo sai ce kai ba ya koya ma irin wani ce abin da ya samu kura abin da ya samu kura shi ya koya mun wannan rabu sai ya mai hankali Allah ya samu daga ciki shi ne wanda yawa a zanzu da abin da ya samu wani to iso shi kenan sai kuma fannin wa'azai da gargadi fannin wa'azai da gargadi to duk fatiha alhamdulillah fannin kirari rabbul alamin fannin tauhidi الرحمن القواري الرحيم بنصر وبعيد القوار النرقو إياك نعبد شريعة إياك نستعين حقيقة اهدنا الصراط المستقيم الدعاء صراط الذين انعمت عليهم العباري تسع غير المغضوب عليهم ولا الضالين banda wanda kai fushi da su ko banda kasatu ko wannan wa'azi dan kan mu zama duk daga baki da haka ta kaga yanzu ita kuma ta ta dauke wannan duka baki da to sai mun wannan kuma ai na ga ba yayi mutu ya mun gudu mun ba wannan ala daga Allah hafka ka mu da ita barka Allah ta mun gode Allah ya kara lafiya fatiha da salatu fatiha Thank you.